والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين Allah ta'ala ce ya samu ranka ya Muhammad suna tambayar ka ya Muhammad ana da illa game da shirashirar wata da illa sun gida ne jinjirin wata wato shirashirar wata suna tambayar ka game da shirashirar wata shi wata yana da sunaye daban-daban kusan guda hamsin ya ce bila jinjin wata shi ne lokacin da wata ya kama yana aiki ne ne ba shi da bani idan ya kwanaki kuma sai ya koma a alhama wato ya fara a cikin kenan idan kuma ya cika haskensa gaba daya kamar ran sha hudu ko sha biyar sai ya koma albada albada shi ne wata a lokacin da ya cika haskensa ran sha hudu ko sha biyar sannan kwanakin wata kuma daga farko zuwa bayewar sa ta yi zuwa sha wani allah ta ala ya ce suna tafiya da kama game da shirashirar wata ne ba san nuna fi kasa wai saboda ke shi jinjinin wata yake fitowa siriri a lokacin da wata ya kama za ku ga ɗan layi ne haka siriri wata ba shi da jirga in mutum ba yana da kari mai kwari wanda zai ga nasa ba wanda ya sa yake fitowa tsere tsirin da ruwa so mata zibu na ta an karira sannan ci gaba da faruwa har ya cika a ta tantare a nuna har ya cika da a ciki domin shi wanda yana ƙara kwanaki ne a can da yana faruwa idan wanda ya kama yau haskensa bai kai na gobe ba na gobe a ɗaya bai kai na gobe ba na gobe bai kai na gobe ba haka ne ta faruwa wanda yasa yake bayyana a matsayin siriri sannan ya taka abuwa har ya cika da aski ba za a ce wanda ta baya so ba ta auri ba ba ba da sannan ya dawo da ya ba idan wata ya kai sha biyar ya fara tafiya sai ka ga kuma sai yana rabuwa har ta kuma sai ya fara rabuwa na wala ta kuma ala halin wahidatin ƙarshen su shi wata jirgin wata baya kasancewa a halin guda daya kamar rana ita rana da ta ko kwallon ta ce ke fitowa haka za ta yi tafiya amma shi jirgin wata ya kan fito da siriri sai ya gaba a ba ko tambayar da suka maza na sallallahu alaihi wa sallam a ke wani yakun jiya mawaƙin da nasu wal haji faɗa musu shi wannan jirgin wata ko biranen wata ma'ajiyar lokaci ne na mutane da kuma haji ya da kona biha a bati zai suna sanin lokuta da shukar da wannan biranen wata sai a gashi wata kaza ya kama lokaci ne na shuka lokaci ne na noma wauta jirgin da kuma lokacin tafiye-tafiyarsu na matauci daga wannan gari zuwa wani gari duka suna amfani da wannan ne a wato jami'an wata yanzu su ake ganewa wa ina da hit wa ina da nisa idan da kuma kwanakin inda na mata yanzu idan ka saki mace da ainihin wato watanni ne kake ganewa kwanakin inda da ya tsari da wato inda ta bambanta
wannan za ku yi da ne ina ne da aka fara yake da wannan ba ku fara kuma da an ku yinna da na ku da ku na ku da ku take ku za ku zama da ku da kawo da ku da na ku da ku sai ku ko kina ne ku kawo ba ma fatan da ku ba ta yin jini saboda ya ta saboda ku to su za su idda ne da watanni kamar da Allah ta'ala ya ce wallahi ya isna min al-mahid lil nisa'ikum idan tabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahid to su wannan suna idda ne da wata idan haka ashe da adadin watanni ko da watanni ne jiragen wata ake ganewa mutane suke ganewa adadin wato idda na mata ne yau da yake hadi ya mutu wa idda ne mu'allaka da wasu kirista ke adadin kwanaki duk da na matan da aka sake ko matan da aka sake ta wal mutawaffa an zawjiha da kuma matar da mijin da ya rasu ita ma da watanni da kuma jiragen wata ne suke kididdigewa kwanakinta na idda idda matar da aka mutu aka barta wata hudu ne da kwana goma ba kamar idda ne da wanda aka sake ta ba ita za ta zanna wata hudu ne da kwana goma kamar yadda Allah ta'ala ya ce walladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara wata hudu da kwana goma na wasiyamahum wa iftaruhum sa'annan da wannan jirajiran wata ne mutane suke ganewa lokuta na daukan azumin su da kuma lokuta na ajiyewa azumi ma'ana na yin sallah idan jinjirin watan Ramadan ya kama za a ɗauki azumi idan jinjirin watan shawar ya kama za a sha ruwa ma'ana za a yi sallah wal hajji da kuma aikin hajji aqafun alal nas ayyuna biha waqatuhu ana sanin lokuta na aikin hajji ne biha da su wannan jirajiran wata din na'am wala wastamarat ala halatin wahidatin inda ce watan zai doge a bisa yanayi guda daya a ce shi ma zai fito ne kamar yadda rana take fitowa kawai da girman sa lam yu'raf zalika to ba za a gane haka ba da ba za a gane kwanakin idda na mata ba za a gane lokutan aikin hajji ba to amma shi yasa Allah shi yikon sa shi jinjirin wata yake farawa dan siriri amma yake girma a hankali haza min jawabi sa'iri bi ghairi ma sa'al kaga wannan yana daga cikin ba da amsa ga mai tambaya ba da abin da ya tambaya din su sun tambaya ne me yasa watan ke fitowa siriri manzo Allah salama ko Allah ta'ala sai ya ba su amsa ba abin da suka tambaya ba saboda hakan shi yin fa'ida gare su tanbihan ala anna al-awla lahum an yas'alu an hadha al-mujadid saboda fadakarwa cewa abin da yafi dacewa da su shine su yi tambaya game da abin da aka ba su amsar da shi
وإذ يقول إبراهيم القواعد musar da dukkanin ƙare-ƙaren aiki a kawar da dukkan wata bid'a bid'a alfafiyya duka abin da za ka haraba shi da addini wanda ba shi da addini ita ce kira bid'a bid'a alfafiyya yana da tsarkakewa ta tantama a musar da dukkanin ƙare-ƙare duk wani abin da aka kirkira aka jingira ga wannan naki to a kawar da shi wani alfafiyya da kuma ƙare-ƙare na kodire na kodire-kodire التي زادت الجاهلية في حد في الحد والعمرة wanda lokacin jahiliya mutane suka tsara hajji da umara wato sun jirkita aikin hajjin sabanin yadda annabi ibrahim alaihi salam ya dora su a kai suka kawo kare kare to da haka yana da tsarkakewa ta ta kusan da dukkan waɗannan kare kare da lokacin jahiliya suka kawo bid'a ma da ce yana da cikin kare kare أن الرجل إذا أحرم بحج أو عمرة a wannan lokaci na jahiliya idan mutum ya harama da hajji ko umara lam yakun bainahu wa bain as-sama'i shay'un ba abin da ke shama kwanciwa tsakanin sa da sama bai yarda a ce wai saman sa tsakanin sa da sama akwai rufa ko wani ba sa yarda a rufa ma'ana sun yi wancan bi ko bayan kana min ahalin mu'min naƙaba fi zahari baitihi naƙaban da da kun idan ya kasance daga cikin mutanen birane ne ko garuruwa sai ya buɗe wata ƙofa a bayan tashinsa ta nan zai rasu ba zai shigo ta ƙofa ba sai ya buɗe wata ƙofa ta bayan ta nan zai rasu aw ya tafi da sullaman ya suda ko ya riƙi wani tsari ya kafa tsari wurin gake da ko sai ya taka sai ya haura shi ko gidansa ba zai zo ta kofa wanda wani al'ada ne da jami'a suke a lokacin saboda shi su bayan da za a ce wani kayan harba da hajji wani abu ya tare ka da sama kawai su suke su ga sama a sama su kawai kaga za a shigo ta kofa ya akwai dan gidan da na sama kofa ya shiga tsakanin su da sama na kuwa su wata shi ko gida ta kofa ba sai dai a kusa kofa ta baya buga ko kuma a sa tsani a duk kofar haka suke a lokacin wai kana min ahalin wabar yau bai kasance daga cikin mabuta tantuna ne wanda suke zama cikin tantuna da kana wasu na da min kantin shiga sai daga shiga yana fita ta bayan tanti amma ba zai fito ko ba wato bidiyo akwai wahala ko wacce wacce wala da kuma wala ya kuri bin ba ba zai shiga ko ya fita ta kofa ba wai za a razar da ko hajjatu in wata bukata ta gudu masa la ya zakuru min babin hujira ba zai shiga ta kofar ɗaki ba min adalin sakafin babu saboda gudun kar wannan rufi na kofa ya tare tsakanin sarsa ba ka kasa ake nuna bai da wani sama saboda gudun kar wannan gini na kofa ya shafa sarki tsakanin sarsa ba fahimtawo fahimtawo gida da bin wa gida ka sai ya kula katanga ta bayan sai ya kula katanga da shi sun ya kiko fi sahanin da sannan ya tsaya a kan gida in ya buda ya shigo gidan ta kofa sai ya tsaya a kan gida bai a mura bi hajjacin sai ya umarni da bukatar sa a kawo masa wannan ya kane al'adar su a lokacin da ya wata canfi ne suke shi ya Allah ta'ala ce walaisar biro bai kasance addini ba ko ko bai kasance da'a ga Allah ba bin rafi faɗa ana karantawa da ruwa walaisa biyu bi an sa a turbi wata min ruwa ba bai kasance addini ba da ainihin wato ku shigo gidaje daga baya wannan ba addini ba da samun bai sa bai kasance addini ba ku rika shigowa gidaje daga bayan su kini kiran a lokacin da kai harma da ake hajji ko umara kalu ya famu da zalika wai za a nuna annabi ba sun kasance a lokacin jahiliya suna yin haka kuma suna yin cewa wai hakan addini ne wai hakan da'a ne kalla walakin da kira sai dai a yi tsardiri ba abokin addini manin taƙa Allah shi ne wanda ya ke a dokokin Allah fitarki mukara ta ce ta hanyar barin shafa Allah da aka da abin da za a kawo a jingina shi cikin addini da wannan ba addini ba ne kuma ba a samun yardar Allah ya wani ana samun yadda Allah ne ta hanyar bauta masa da abin da ya shar'anta a bisa hancin annabinsa sallallahu alaihi wasallam duk sanda za ku zo gidaje ku zo ta kofa ba ta baya ko ta sama wanda kun laha ku tsoron Allah da aka ku tsoro domin ku samu wata wata aika tsoro wa bi hada abata al-qulub min haqiqati iman iman iman imaniyati asliya da haqiqati imaniyati asliya hiya taqwa to da wannan ne aka allaka zuciya da haqiqar imani na asali shine kiyaye dokokin Allah Allah ta'ala ce wa qatilu fi sabilillah ku yi jihadi a cikin hanyar Allah annabi ne ya kwaci da kawai da suke ka ya kawo su ne ka ku yaƙi waɗanda suke ya kawo fi sabilillah a cikin hanyar Allah domin ɗaukaka a filin Allah ku yaƙi waɗanda suke ya kawo su ne kafirai fi sabilillah a cikin hanyar Allah domin ɗaukaka a filin Allah لأن حفظ العقل في الأمة الإسلامية في الأمة المسلمة إخلاق دين الله domin tsarewa aminci a cikin al'umma ta musulmai wannan ma daga addinin Allah ne idan kuma ba ta cikin aminci to addini ba zai samu ba zai samu tabbaci ba amma idan aka samu aminci aka samu kwanciyar hankali to lallai addini zai samu sauƙaƙa Allah ta'ala ce wala ta'ala kar ku yanka iyaka a yin bakayi su binci daɗi da duka ta hanyar fara tsokanar su da musulunci bai ce mutane su fara tsokanar fada amma da aka taba su to su ne da martani inda na ala ya yi kuma kaɗi lalle allah baya son masu ketayewa a cikin iyaka da allah ya kace wa hada mutasu da kira da kawai wannan ya ke banta da yaƙi na yi wa abubuwan kawai shawa sai allah ta ala ce
وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين Allah ta'ala ya ce wa kutuluhu haizu taqitumuhu kuma ku yaƙi kafirai haizu taqitumuhu ai haizu wajadtumuhu a duk inda kuka same su ku yaƙi ko a harami ko a wata fara wa akhrijuhum min haythu akhrijukum kuma ku fitar da su ta yadda suka fitar da ku ai makata wato garin makka wa qad qala bihim zalika amal kasu kuma hakika an aiwatar da haka a kayan su shekarar da aka yi fatar makka domin umarni ne daga Allah mu yaƙe su a cikin da kuka same su ko a harami ko ba a cikin harami ba ko ku fitta su ta inda suka fitar da ku shi ne bai maka alaihi sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar da wannan umarnin lokacin da aka yi karɓar maka shekara ta takwas bayan hijira kama fara da abdullahi bin amalik kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar da wani kafiri mai suna abdullahi bin amalik wa kana qad aslama qadiban ya kasance ya musulunta amma bisa ƙarya musulunci ba da gaskiya ba ya ce yaudara ya ce zuciyarsa ya zo ya nuna ya musulunta balan ma ba sa nuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da jami'in zakati lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika shi domin ya karɓo zakka فأطلعه رجلا من الأنصار سيعيك ونمسل تبشرك على المدينة سكر متعايش فقتله في التاريخ سيكشي ونمسل عليه هذا تعتنش بأيك الرابط وارتد بني يرجع حالفا ينا في كتير يقول الخلاص يا رجل الشيء مسلم تأشياء أبوك يسع إيمان ما يسيره har manzo Allah sallallahu ya amince da shi ya tura shi sako kan uwar ranka shi da wani sahabi mutum da Madina to hanya sai ya kisa kai kuma ya yarda ya ba da suka wuce ko wannan annabi sallallahu ya shiga makka da wannan hular a kayansa hular ta karfe ko ta fara me yake ba haka saboda neman kariya ko eh ya ɗauki mataki ne na zafi ne domin karewa kai gaba da kare da ka kai wanda lokacin makka akwai kada ba shi yasa sai sa wannan hular kwano da ya shiga makka haka da wanda yake nuna mana ashe baya korewa tawakkali dan kayan gobe saboda yin zahiri da kariya masalan sai saka wannan gobe karfe sannan yin gobe da kariya kafura za a kawo sara ko harbi wannan karfar da taimakon Allah sai ya zama masa kariya za ka ba ku laifi don kayan a yi wani abu na karewa kai amma wanda ya halatta a shari'a wanda ya halatta a shari'a ba za ka je ka daura laya ka ce na yi ne don na kare kai na maganin wuka ko tabbari ko kaza ba bai halatta ka saka laya ko wani daga ko na ba ba za ka je ka yi wani shaye-shaye da take-take na maganin kashe kai ko sarau ko shashatau za a yi wasu magunguna da yawa ba a kuma maganin shashatau wani ba da yake ba ya kai ne shashatau akwai hada tambaya wasu hada tambaya idan ka ci bashin mutum sai ka je a maka wannan masu da wani da tambaya ba zai taba tambayar ka ba ka ga shari kana biyu ko shi ke nan ruwan rasha ba zai taba tambaya ba sai ku ga ku gama bayan da zai da kai ka ga ba ya kana biyu ko ga shirka kuma ga cin hakki da mutane da haka da ya halatta ka rage sababi na zahiri sannan sai ka dogara da Allah kamar yadda manzo Allah ya saka wannan kwalkwali ya shiga garin Makka falan ba da za a lokacin da ya cire wannan kulan karfa ja a rajulun sai wani mutum ya zo masa fafa da ya ce inna da fasalin muta'alliqun bi asfalil ka'aba lallai ka can ibn fasalin ya je ya ya ta'allaka ya rike ni ta dakin ka'aba kar wanda ba ya rike a baya ya yarda ya yi kisan kai da ya ji manzo Allah ya shigo garin Makka a shekarar fito Makka sai ya ruga a guje ya je ɗakin kaba ya kama rigar ɗakin kaba saboda an ce ba a yin kisa a harami da aka yana ga tuwon sa kaba ya sha za a kyale shi ko ba za a sanar sai ya ce ko kuma yi ku je ku kashe shi sai ba da wani ya kashe shi a gane wannan ko ya a rajulun ba kuma abubuwan na da akwai wannan mutumin da ya kawo wannan bayanin shi ake kira abubuwan da da akwai haka wannan hadisi yana fassara wannan aya umarni da Allah ya ce wa aya duka duk inda aka same shi kuma a fitar da su ta yadda suka fitar ku a garin Makka su ma ku fitar da su to shi yasa manzo Allah shi kan kan wanda ya umarni aka kashe wannan kare a aya saboda shi harami baya ba da kariya baya ba da mafaka ga dan ta'adda duk da harami ya hana kisa amma idan mutum ba na yi ne kisan kai ko aikata wani aiki na haddi da ya waje ba a yi masa haddi ko kisasi to ka aba ko haddi baya ba shi ka za a je a kashe shi ko da ya je rayu Allah ta ala ce wal fitnatu ashaddu min al qatl kuma fitina wato shirka kenan fitina anan ita ne shirka shirka da su kafin suke yi ashaddu min al qatl ita ne ta tsanani saboda yaki da za a yi musu a wannan harami shirka ita ne gaba da kuma ba laifin da ya kai shirka wala tuqatiluhum inda al-masjid al-haram hatta yuqatilukum amma dai duk da haka ku musulmai kada ku yake su kar ku yake kafirai a ainihin wato harami har sai sun yake ku a cikin sa ma'ana idan ba su yake ku ba ba za ku yake su ba fa in qataluhum faqatlu idan sun yake ku a harami kuma ku ne da martani ku yake su kurama kuma da matsayin su yake su kazalika Allah ta'ala ce kamar haka wannan kisa da fidda su jaza'ul kafirin shine sakamakon kafirin kaga wannan aya ta nuna hana ta musu yin yaki a hada idan bai an kokare shi an taba sai su ne da matsayin domin su kafirai sun so su amfani da wannan dama ne suna kawo farmaki suna ta'addanci ga musulmai to da tsammanin su ai musulmai sun yarda ba a yin yaki a hada amma Allah sai wani cewa idan an yafi musulmai su mai da mata Allah ta ya ce bai nan ta hau halin kufuri wa asali amma duk da haka idan sun hannu gaba da kafirci sun miƙa wuya su kafin su musulunta bai nan na haka koro rahe lalle Allah mai azumi ya kai da kasuwancinsa musulunci yana masa yana maraba da shi in duk ya fito ya dawo kuma wata falala ta musulunci idan mutum ya musulunta duk barnar da ya a baya musuluncin ya shafe shi gaba al-islamu ya tuku ma kan da duk abin da ya na barna da kisan kai da ta'adi idan dai ya musulunta to magana ta kai Allah ta'ala ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinun lillah sa'an ku yake su har ya kasance wata shirka ba ta samu ba ai hatta la la la takuna ai la tujab fitna ba a samu wata shirka ba ya kuna dinu lillah kuma addini ya kasance ba idan san Allah ba da Allah kadai ake kadaitawa da bauta wahada ko shi kadai la yi wani suwa ba a bauta wani koma bayan sa bayanin da hau Allah ta rasa idan sun kame sun hannu gaba da shirka to kar ku keta iyaka kayan su ba na ƙudurwa na illa da zalimi babu shishigi babu ketare a kan hanyar kisa ko waninsa ba ce a kayan a kayan mana in dai sun bar shirka magana ta kayan ba za a ba za a zama jinin su ba ba za a zama dukiyar su ba manzala sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yana cewa umar ba ruwa ce da na ta hatta ya shahadu Allah ila illallah wa anna muhammadar rasulullah fa idza fa'alu zalika asabu bihi dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqi islam samun malayi ta'ala a nasarar ne ce an umarce da yaƙi mutane har sai sun ce da cewa babu abin bautawa da ya ce Allah kuma a yau ba wani manzon Allah ne idan sun aikata haka to jina nan su ya tsaro daga gare ni ma'ana ba wani duk da ke su ba ba ba da yaƙi da zarar sun je ƙauya ko a wajen ya gane ana bauta yaƙi sai ka fiye da a kan ba ana yaƙi da ba wa kuma ana muhammadu da ke اللهم آسنا وإلى كل أمور كلها وأهدنا من شد الدنيا والعذاب الآخرة اللهم اقنا من عذابك عن عذابك وأهدنا من فضلك عن سواك اللهم اقنا من عذابك عن عذابك وأهدنا من فضلك عن سواك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها ربنا الحمد لله رب العالمين
Olha, filho, quer saber? Tá com a olha aqui, ó.